إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب سهم ذي القربى babin da ya zo na magana kan rabon makusantan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam zul kurba me ya faru a ciki me ake nufi da zawon kurba yaya sayid na umar ya fassara insha Allah قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم خازم قال حدثني قيس ابن سعد عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة ابن عامر إلى ابن عباس يسأله عن, عن أشياء فكتب إليه إنك سألت عن سهم ذي القرباء الذي ذكره الله سيتنبيشي كي كنا تنبيا داني أبلادا عباس كنا تنبيا تا dangane da rabon zilkurba makusantan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya ambata a cikin alkur'ani wa in sau yanzu maganan Abdullahi dan Abbas kenan wa inna kunna nara anna karamata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hum mu muna ganin cewa dangin manzon Allah su ne fa aba zalika alaina qaumuna sai aka ce a'a ba haka bane sayyidina Umar zamanin shi zawul qurba yace za a dauka ne a sa cikin maslahatul amma bil muslimina an gane ko amma sayyidina Umar sai ce sai Abdullahi dan Abbas sai aka ce a'a ba za ba ku ba ku za a baiwa ba za a hada ne cikin masalihul muslimina amma ku za a kebe ku da abu kaza kaza sai suka ce a'a yayi kadan وقد كان عمر عرض علينا minhu. ardan ra'ainahu duna haqqina sayyidina umar ya nuna mana cewa zai mana wani abubuwan abubuwan sai muka ga wannan abin yayi kadan bai kai haƙƙin mu ba faradatnahu alaihi sai muka ce ba masu wa abaina an naqbalahu muka ce ba masu wannan abin da kake ce zaka ba mu din bai kai rabon mu ba yayi muna kadan haƙƙin mu muke nema duk wanda ya tsaya shi neman haƙƙin shi zai samu daraja da mutunci iya rayuwarsa amma kana neman abubuwan da kaza kaza kaza kaza abinda kake nema din nan in Allah ya rubuta fil azal zaka same shi wallahi zaka same shi ba shi ka kaskantar da kanka ba in Allah bai rubuta cewa zaka same shi ba ko ka kaskantar da kanka wallahi ba zaka same shi ba kai hasara ke ba ai an tuna kisan Fatima bintu Qais ko me ya faru mijinta ya rasu aka ce to sai ki bar sai ta fushi aka bata abinci sai ta fushi ta zo wajen manzo Allah sallallahu ya rasulullahi miji na ya rasu ɗan uwansa su zo ga abin da suka kawo min abinci bai ta kara ya karya ba sai ce eh ai ba ki da haƙƙi ganin dama suka yi tace ba ni da haƙƙi aka ce eh tace to ba na so sai su dauki abin su haƙƙi na nake nema duk sa'an da ka tsaya kan haƙƙinka zaka samu zaka tsira da mutuncinka duk sa'an da ma'ana ka hango 'yansu abubuwa kai kana so su baka san ce baka sani ba ko Allah zai saka zame zo to zaka zubar da mutuncinka kuma kai hasara fa kana arada alaihim an yu'ina nakihahum sayyidina Umar yace to za mu taimaka ma duk wanda ke son ya aure a cikin ku wa an yaqdiya an gharimihim duk wanda ke bi bashi za a biya shi wa an yu'tiya faqirahum kuma duk talaka cikin ku za a bashi wa aba an yazidahum ala zalika yake ya kara musu akan haka shi ne suka ce abinda aka yi mana aka ce za ba mu yi mana kaɗan bai kai haƙƙinmu ba mun fi ƙarfin wannan to da sayar na umar ya ce zaul kurba ɗin haƙƙin abinda aka samu za a mai da shi cikin masalihar musulmi na ne ba su tada hankali ba ba su ce a yi tawaye ba ba yadda za a yi rayuwa sai an zauna lafiya al'amura ke tafiya amma wannan ya ce shi ga abin da ke gani wannan ya ce shi ga abin da ke gani wannan ya ce sai shi wannan ya ce sai abin da ke ba za a taba samun zaman lafiya ba har abada kowa yana yaudarar kansa ne gashi kuma fili ana gani ko gashi fili ana gani ga ga Najeriya ko yana kallon ta ba akwai kasar da tafi Najeriya arziki da jama'a da dame dame dame dame amma kuma bukan wahalhalun da ake ciki me yasa saboda kowa yana yadarar kansa kowa ya ke tsaya kan gaskiya arewa ta ke tsaya kan gaskiya yarbawa sun ke tsaya kan gaskiya yamurai sun ke tsaya kan gaskiya kowa shi yake so shi yake so shi yake so kuma najeriya ba abin da take so ba kenan ba abin da najeriya ke so ba kenan me najeriya ke bukata me najeriya ke bukata sai ba haushe sai ba yarbe sai in yamurai wa zai zo ya kiyaye doka shi kenan duk inda zai fito a sai ta yi mutum na da amana amma bai kiyaye muku dokanku ba waɗanda suka ci gaba ba masu amana ne ba masu amana ne akwai masu amana cikin kowa akwai mutan na kwarai a cikin dukka arewa akwai na kwarai yarba akwai na kwarai nyamurai akwai na kwarai ba kowa bai san kowa bane ba kowa ya san kowa buhari lokacin da yake buhari soja ya yake ya zo buhari ptf ya yake tun da yadda yabon baba yarbe bane ba akwai wanda ke shakka mutuncinsa alex ya kome ba ba yawar bane ba waye ba mutunta shi ko ina akwai abinda ake bukata mutum daya ya fito cikin hausawa ne hausa fulani ko inyamurai ko yarbawa wa zai zo ya kare dokar najeriya najeriya ba kasa ce karamar kasa ba ko yanzu aka gina ta ba a'a kasa ce da aka zo aka yi mata dokoki da za a tafi a kai to a daina keta wannan dokan mana a gani dokar najeriya ta ba da izini a saci dukiyar gwamnati ne ta ba da izini a yi kaza ne ta ba da izini a yi kaza kaza ne a samu mutum ɗaya ko ina yake zuwa kare wannan dokar karye ba zai taba yadda a yi kaza ba ko da shugaban kasa ne kwana arba'in za ku ga najeriya ta she a najeriya she ta ba kowa mamaki a duniya to amma waɗanda suka kafa dokar su za su keta su za su take su za su yi kaza yaushe za a taɓa zama lafiya zaman dabbanci kenan ake yi mai najeriya ke bukata bayar bai inyamurai bahaushe buwa take bukata wa zai kyare dokan najeriya ya hana a keta doka a take doka ko da shugaban kasa ne zai taru kowane ne ba shi da gaɗin to za ga kowa ya dawo kan hanya za ga rayuwar najeriya ta an fahimta abdullahi dan abbas ai kowa ya san mana zawul kurba sahabu zawul kurba amma da sayyidina umar ya ce ga inda za a yi da shi amma ku za ba ku kaza za ba ku kaza za ba ku kaza ya ce ya yi mana kaɗan ba za mu karba ba amma ba za a tada hankali ba sun tada hankali aka zauna lafiya shi yasa duk wanda yake ce ma yan arewa ai shi dan arewa ai kari duk yaudarar kanmu muke duk yaudarar kanmu muke bayar bai ce sai yarbawa in yawure su ce to yaushe najeriya za ta zauna lafiya duk wanda zai kare doka ya kyautata rayuwar kasa duk inda ya fito me yasa kake son shi dan arewa saboda ka samu wani abu me yasa bayar bai ce sai bayar bai me yasa in yawure ce amma in za a samu wanda zai kula da haƙƙin kowa duk wanda ya zo ba zai ba ba za a zauna lafiya ba ba za a tafi ba amma ina son ni sai ni kai sai kai sai shi a to akwai matsala kenan ko eh kasar amurka duk wanda ya zama shugaba me yake karewa kasar ingila me yake karewa kowane ne zazzamo ya zamo ko namiji ne ko mace ba haka bane ba kasar indiya banda cara akwai wanda kai su yawa mace ba ta yi jagorancin kasan ba indiya ragan ba haka bane duk hayaniya muke maka mu abinda ba zai taba yiwa ba shine muke so to shikenan har abada ba za mu taba zama lafiya ba eh babun fi suhmanil khayli babin da yazo na rabon da za a ba wanda ya je yaki a haikan dokinsa da wanda ya je a kar قال أخبرنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا محمد بن حازم أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارث salasata ashumin walin rajili sahaman yakin haibar da za a raba riban yaki wanda ya zo yaki a haye kan doki sai a ba shi kashi uku wanda ya zo a karshi kadai sai a ba shi kashi daya قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر نحوه باب في الذي يقدم بعد الفتح هل يسهم له wanda ya zo bayan an yi fatu maka an yi gaba ya zo tsakanin fatu maka da khaibara to wanda ya zo bayan wannan za a bashi rabon waɗanda suka je fati قال أخبرنا حجاج بن من هال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال يتي ما شاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغنما إلا قسم لي yace duk sa'an na halarci wajen yaki manzo rabon yaki manzo Allah yana raba da mu illa yawma khaybara sai dai ranar yakin khaybara fa innaha kanat li ahli al-hudaybiyah khassa wa'annan an kebance su ne da waɗanda suka je hudaybiya fatu makka ke hudaybiya sulhul hudaybiya wa kana abu musa wa abu hurairah jaa bayan al-hudaybiyata wa khaybar abu musa da abu huraira abu huraira ya shiga musulunci ne shekaran da aka yi yakin khaybara ko babu fi sihamil abidi was-sibyani babin da yazo na rabon bayi da kuma yara kan kanana qala akhbarana isma'il ibn khalil qala anba'ana hafs qala haddathana muhammad ibn zaid an umair mawla abi lahmi abi lahm mawla abi al-lahm Ƙala sunan shi kenan abin laham aka ce wai tun suna cikin jahiliya maguzanci baya da ya ci naman mushi ya cika za ya cika sashi aka ce abin laham Ƙala shahidtu haibara wa ana abdun mamlukun ya ce na halarci yakin haibara lokacin ina bawa fa'atani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min hurthiyal mata'i sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba min hurtiyal mata'i shine ma'ana tarkacen gida tarkacen kayan gida da mene da mene yace abinda manzo Allah ya bashi kenan wa atani sayfan ya bani takobi fa qala taqallat bi hadha yace karata wannan babun fi nahyi an bai'il maghanim hatta tuqsama yace babin da yazo yana bayani an hana a sayar da riban yaki har sai in an raba ya yi hukuncin su da yake zama ke قال أخبرنا أحمد بن حميد قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر عن القاسم ومكحول ومكحول عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم يتي أن النبي أن النبي نهى أن تباع السهام حتى تقسم an hana a sayar da karar riban yaki har sai in an raba ya zamo rabonka ya zamo rabon wane to abin da ga dama sai kai da shi babun fistibira'il ama babin da ya zo na in aka kamo riban yaki bayan mata da ke ciki din da aka kama su aka ribato su to wacce ta zamo rabonka kada ka sadu da ita sai ta yi istibira'i me yasa baka sani ba inda ta fito din nan tana da ciki ko tunda wanda ke mallakarta ko mijinta ne ko menene dai ya sadu da ita to abinda aka ce shine duk abinda wacce ta fado cikin rabonka sai ka yi hakuri ta yi istibra'i istibra'i kuma shine mace ta yi haila so daya ya tabbatar da cewa mahaifarta ba da a ciki قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولا لتجيب قال حدثني حنش حنش الصنعاني قال غزونا المغرب وعلينا رويف رويف ابن ثابت الأنصاري من ياكي قسم مغرب كنا تارد رويف ابن ثابت الأنصاري شيني شوكبا فافتتحنا قرية يقال لها جربة sai muka yi yaki muka cika wani gari ana ce da shi jarba faƙama fina ruwaifu ibn thabitin al'asari khatiban sai shugabanmu ya tashi yana mana hutuba faƙala sai ce inni la aqumu fikum illa bima sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama abinda yasa na tashi na tsaya cikin zai muku magana abinda na jiyo daga manzon Allah shi nake fada shi zan fada yace qama fina yawma khaybara hina iftataha yace ranar da aka yi yakin haibara muka bude haibara muka ci nasara sai manzon Allah ya tashi ɗaya tsaya a cikin mu yace faqala sai ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance yayi imani da ranar lahira fala ya'ti shay'an min as-sabi hatta yastabri'aha kada wanda ya sadu da wata baiwa da aka bashi ya mallake ta kada ya sadu da ita sai ta yi istibra'i istibra'i kuma shine haila daya eh me ya bambanci tsakanin istibra'i da da idda akwai bambanci kenan ko babun fil nahyi an wat'il hubana babin da yazo da an hana in aka yi yaki aka baka bayin da suka shiga hannunka in mace tana da ciki ba kada ka sadu da ita ko قال أخبرنا أسد بن موسى قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير أبي عمر الشامي الحمداني قال سمعت عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مجحة manzon Allah ya ga wata mace mai ciki a cikin bayan da aka rarraba ma mutane riban yaki yani hubla على باب على باب فسطاته فقال لعله قد ألم بها وتكيل يا سابد إتا wanda yake aka ita shigo ta faro cikin rabon shi kalu na'am suka ce eh ya sadu da ita kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad hamamtu an al'anahu la'anatan tadkhulu ma'ahu qabrahu na so na la'ance shi wannan la'antar ta shiga da tare da shi a kabarinsa kaifa yuwarrithu wa huwa la yahilu lahu yaya zai ba shi gado kuma bai halatta ba wa kaifa yastakhdimuhu wa huwa la yahillu lahu akan me zai zai zai zai zai istikhdami shi sannan kuma bai halatta ba babu nahi an at-tafriq bayna al-walidati wa waladiha babin da yazo na an hana a raba tsakanin da da uwarsa ko uwa da danta قال أخبرنا القاسم ابن كثير عن الليث بن قراءة عن عبد الله بن جنادة عن أبي عبد الرحمن الحبلي أن أبا أيوب كان في جيش فعر ففرق بين الصبيان وبين أمهاتهم أبو أيوب yana cikin wani yaki da aka ce sai ga an rarraba tsakanin ƴaƴa da iyayensu mata fara'ahum yabkuna sai gansu suna kuka duk da aka raba shi da uwarsa ne zai kuka zai ita ma uwar sai ta yi kuka فجعل يرد الصبي إلى أمه ويقول sai je kama ɗa ya dawo da shi wajen uwarsa ya kama uwa ya hada ta da ɗanta yana faɗa cewa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala yace tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man farraqa bainal walidati wa waladiha farraqa Allah bainahu wa bainal ahibba'i yawmal qiyamah duk wanda ya raba tsakanin uwa da ɗanta ranar lahira Allah zai raba shi zai raba tsakanin shi da masoyansa babu alharbiyu idza qadima musliman abokin gaban yaki sai zo ya riga musliman idza qadima musliman ila irabi musliman ha halat qawlihi musliman ko ko muttasifan bil islam الحربي إذا قدم هو مسلما الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات أوصاف لأن النكرة تحتاج إلى الصفة الحربي إذا قدم مسلما ما إعراب المسلم مسلما حالة كونه مسلما هو يا زو يا يا يا زو ينا مسلمي معناه يا مسلم تكينا ya karbi musulunci kenan yazo to yaya za a yi da abubuwan da suka faru قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا أب أبان ابن عبد الله البجلي عن عثمان بن أبي حازم عن سهر بن العيلة قال أخذ أخذت أمة المغيرة بن شعبة ناك العمة أرور ما هي في متنكين ناكامة أرور ما هي في مغيرة بن شعبة فقدمت بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيركاوت وجمع الله صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمته سيتي يا من الله قال اروى ما فيها مجمع مسلمت أكم إذا كان إذا أكام من أكايا فقال يا صخر سيما الله يا كي صخر إن القوم إذا أسلموا تبس متاني إن سك مسلمت ahrazu amwalahum wa dima'ahum fadfa'aha ilayhi sun kare dukiyarsu da jininsu ka dauke ta ka mika masa wa kana ma'un libani sulaimin akwai wani kuma rafi na bani sulaimin fa aslamu fa atahu fa sa'aluhu zalika sai suka musulunta sai suka suka ce musulmai ne mu ma musulmai ne kun kama rafin mu abin nan abin nan din mu ku ba mu abin mu fada'ani fa qala sai manzo Allah ya kira shi ce ya sahru innal qauma idza aslamu ahrazu amwalahum wa dima'ahum fadfa'ahu ilaihim fadfa'atu ilaihim kami ka masu kama su kayan su tunda sun musulunta sai a ba su ko babu fi annan nafla ilal imam babin da ya zo na rabon kayan riban yaki kowa na da haƙƙinsa ko to liman kuma na da ‘yanci yana da iko ya ƙara ma wani kyauta rabonka ya kama kaza gashi kuma ga wannan nafilatan wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak ay ziyadatan lak alaysa kadhalik قال أخبرنا خالد ابن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها ابن عمر manzo Allah ya aika sojojin yaki cikinsu akwai ibn Umar faghanimu iblan kathira sai suka jiribatu rakuma da yawa fakanat suhmanuhum isnai ashara ba'iran sai zarbon kowa ya rakumi goma sha biyu au ahada ashara ba'iran ko rakumi goma sha ɗaya wa nufilu ba'iran ba'iran aka kuma ba su kyautan ɗaya ɗaya ba za a taba zama lafiya shugaba na son kuɗi kuma ku ce ya raba muku ko ya bude aiki ko ya bude ba zai taba yiwuwa da a ce yana son kuɗin abin da ke so din yana da iyaka to shi kenan shekara hudu zai kan mulki ko shekara takwas ko goma sha shida duk abin da zai yi amma me zai ishe shi rayuwar shi duka shi da 'ya'yan shi da jikokin shi in ya ɗauki wannan sai bar komai komai zai tafi amma ɗeba ake yi kuma matsalar fa barna take fuska biyu ɗin ɗeba kuɗin barna ake yi duk dukiya kuma in ba fitar da su aka yi ana kasuwanci ba shi ma barna aka yi ne in ka je ka binne ko kai kasan waje amma an kamo da masana'antu kasar kafa wannan zai samu aiki wannan zai samu aiki wannan zai to amma ba zai yiwu ba tunda an san kuɗin ɗebo su aka yi sai a binne su a kasa shekara biyu uku suna binne a kasa don allah mai amfanin su biliyan biyu na ko uku suna binne an ɓoye su suna ɓoye shekara biyu ko uku ko hudu don Allah mai amfanin su biliyan biyu ko uku ko hudu in aka fitar da su ana kasuwanci waye ba zai waye ba zai ba zai fa'idantu ba to bayan da za a yi shi yasa ko ta wace fuska barna ake ko shari'ar musulunci ai dukiya bai ce a bace a boye su ba a'a kai kasuwanci ko na yaro kan a ce ai kasuwanci ka bada zakka ai kaza kaza kaza kaza an fahimta amma in aka ɓoye dukiya kasa yanzu kai dukiya kai dukiya kasar waje kuma ya zama yana da hatsari ko to ya ake sai a binne su to biliyan ɗaya aka binne shi a cikin rijiya shekara ɗaya an cuci bayan allah wannan biliyan ɗaya aka bude kasuwanci aka bude kaza aka bude wannan zai samu wannan zai samu wannan ba haka bane ba باب في أن ينفل في البدءة الربع وفي الرجعة الثلث manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in aka fita za a je yaki in yana so ya bada kyauta sai ya bada ɗaya bisa uku a rubu ɗaya bisa hudu ɗaya bisa hudu amma aka je aka yaki ana dawowa an gaji in zai bayar sai bayar ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku da ɗaya bisa hudu wanne ne fi yawa ɗaya bisa uku an ga yadda manzo Allah yake yi komansa a kan hikima ake komansa a kan daidai yake to shi yasa in kana so ka zauna lafiya sai ka bi shi wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illa al-balagh tun da aka yi duniya har zuwa yanzu ba a taba samun makaduki da yake da adalci mutum da ko aljani kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mai me zai hana shi yayi adalci duk abin da ake so Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba a sani ba an sani ko ba a sani ba manzon Allah Allah ya bashi abinda babu wani makaluki da ya same shi an fahimta duk wani dan adam ko aljani a rayuwarsa ta duniya yana da kariya guda uku da suka kare shi hijabi eh hijabi hijabun zamaniyun wa hijabun makaniyun hijabi na zamani abinda aka yi shekara dubu baya ka sani to ya aka yi manzo Allah ya sani eh وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وما كنت كذا وما كنت ساويا في أهل مدينة وما كنت وما كنت دو أن أبو بوا ألا نيسندش yasa da yahudawa suka zo suna son su rikita lissafi wai ba su bari su kure manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kissan annabi Yusuf har wajen su a ɗaiɗewa aka yi su ba a tara soje ɗaya ba sun ka ce ya muhammad ina labarin annabi yusuf muna kisan yusuf sai allah ya saukar mu manzo allah alkur'ani suratu yusuf aka tattara su kisan baki ɗaya waje ɗaya aka ba shi kuma sun san bai taba zuwa wata makaranta wajen wani yayi karatu ba bai taba fita waje ba sai aka suratu yusuf baki ɗaya da tafsilin da su ba su taba sanin shi ba ba to ya za su yi suka gashi nan allah ya bashi ya karanta musu aka karanta musu duk baki ɗaya bit tafsir hijabun zamanin mazi kenan Allah ya nuna mishi abin da ya wuce shekara da shekaru shekara dubu shekara kaza yasa ce wa ma kunta ladaihim iz yulkuna aqlamahum ayyuhum yaqtul maryam wa ma kunta ladaihim iz yahtasimuna a lokacin da suka yi wannan abin kana nan ne ai baka duniya ba amma ya akai ka sani wa ma kunta ladaihim kaza wa ma kunta sawiyan fi ahli madina wa ma kunta wa ma kunta ma kunti waɗannan ma kunta ma kunta din duk labarai ne da suka wuce ba zamanin manzon Allah ba Allah ya bashi labari babu wani mahalukin da ya san wannan sauna hijabi na zamanin da mustaqbal abinda zai zo gobe ko jibi ko shekara ɗari ko shekara dubu waye zai sani to Allah ya sanar da shi sahabi ya ce kama fi na rasulullah sallallahu alaihi wasallama aka yi sallar asuba aka yi azhar aka yi al'asar aka yi magruba ya ce ya ba mu labarin abin da ya kasance da abin da zai kasance ila yawmil qiyama hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu waye ya nuna mishi wannan Allah ba wanda ya san wannan a cikin makhluki to she saura hijabun zamani makaniyun kariya hijabi na digiri yanzu inda muke zannan nan wa zai iya sanin abin da ya faru shekara dubu baya shekara ɗari biyar baya ba wanda ya sani tunda ba kowa na ɗaya kenan to yanzu gashi muna zaune cikin wannan lokacin waye zai iya san abin da ke faruwa gida babu saboda me saboda hijabun makaniyo akwai ne sai to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda mutane yahudawa suke zaune suna riyawa a zukatan su da Allah ya nuna mishi wa yaquluna laula yu'azzibuna Allah bima naqul hasbuhum jahannam ba abin da suke nema sai kuskuren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan ba wanda ya ce a'a ba haka bane abin da suka riya a zukatansu Allah ya nuna mishi kuma aka karanta gashi cikin alkur'ani ba abin da suke nema sai kuskure su kunyata to har abada har suka gama rayuwarsu ba wanda ta ce a'a ba mu faɗi wannan ba ba mu yi wannan ba wannan abin yana ya fito a cikin zuciyar suke abin da ke cikin zukata sai da Allah ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa babu makhluki da Allah ya ɗaukaka shi ya daraja shi ya karrama shi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to me me riban da muke ci na kauce mu hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ce wa ma kana Allah li yu'azzibahum Allah ba zai musu azaba ba kana cikin su mana samun manzon Allah kariya ne ga dan adam da aljannu dan adam da aljannu wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim rahmatan lil alamin wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna ma'ana abubuwa guda biyu kenan samuwar manzon Allah a cikin al'umma rahama ce haka kuma istighfari rahama ce kariya ce daga mutane to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake Allah bai kaddara manzon Allah zai rayu har karshen duniya ba da lokacin shi ya kai zashi sai ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abadan kitaballahi wa sunnati wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim to yanzu me mas me mai ma wa anta fihim kitab Allah wa sunnati eh wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna shi yasa abinda zaka yi riko da shi sunnar littafin Allah da sunnar ma'aiki kaman yana tare da kai ciki kenan sa'annan kuma da yawaita istighfari duk wani abin da zai zo Allah zai kare al'umma duk wata wata duk ko menene Allah zai kare al'umma da wannan abubuwa kariya guda biyu ne wa anta fihim wa hum yastaghfirun ka rike suka gani ka gwada ka gani duk abin da zai zo duk dabarar dan adam ba zai iya kare kanshi ba annoban da ta shigo Najeriya har kowa ta kashe me ya aikin likita ban da Allah ya zai wannan babun fi annafli ba'dal khumsi babin da ya zo na bayanin cewa bayan humusi manzo Allah na da iko ya bada kyauta eh menene an ubarar bin samit kala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba shi ba باب في أن ينفل في البدءة الربع وفي الرجعة الثلث قال أخبرنا محمد بن عيينة قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن عبد الرحمن بن عياش عن سليمان بن موسى عن أبي سلام أو سلام سلام عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أغار في في أرض العدو نفل الربع yace manzo Allah ya kafta za a ji yaki kaga wani makiya farkon yaki sai ba da kyautan rubu'i ɗaya bisa hudu wa idza aqbala raji'an wa kullu nasi naffala thulutha in aka gama aka dawo tare da mutane sai ya ba da ɗaya bisa uku an fahimta babun fil nafli ba'da al-khumusi babin da yazo na kyauta bayan khumusi قال أخبرنا أبو عاصم عن سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث بعد الخمس bayan kumusi manzo Allah zai kara kyautan manzo Allah baya bukatan abubuwa abinda yake so hakkin wane ne a bashi hakkinsa باب في من قتل قتيلا فله سلبه duk wanda ya kashe kafiri za a bashi takobin shi da silkinsa da kayan garkuwa da sa a dauka a bashi qala akhbarana hajjaj ibn minhal qala haddathana hammad ibn salama qala haddathana ishaq ibn abdullah ibn abi talha an anas ibn malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qatala kafiran فله سلبه فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين wa akhadha aslabahu da aka kafa dokar wanda ya kashe kafiri zai dauki mai kayan shi duka wanda ya kashe ashirin zai ɗebi kayan guda ashirin ba wanda ya isa ce mishi a rage ɗaya ko yayi yawa ko mai da mene dokan haka ta dole sai an bi doka dokar da aka faɗin nan wallahi sai an bi ta sa'annan a zama lafiya a zauna lafiya in ba a bi ta ba wannan ya isa ya keta doka wannan ya isa ya tashi doka wannan to shine rayuwa sai ta zamo yadda ake gani amma Najeriya ba talauci cikin Najeriya ko akwai talauci babu talauci Allah ya ba Najeriya arziki da dukiya da yawan da komai da komai da dan adam to amma yaya za a yi la yasluhu an-nasa fawza la surata lahum ولا صراط إذا جحالهم صادوا إذا تولى صراط القوم أمرهم نما على ذاك أمر القوم وازدادوا abinda ake so kar a zauna ana rayuwar dabbanci ya kamata akwai masu kare doka to amma masu kare dokar shine suke take doka abinda ake ce ma doka a Najeriya ake kare shi shine dokan da ya shafi manya-manyan mutane dokar da ta shafi manya-manyan mutane kullum ana kare ta ana karawa ana kiyayewa ana bayarwa ana amma dokar da ta shafi talaka fa talaka sai dai ya zama dan kallo wannan duk ba ana fada bane don ana jin dadi fa akwai abin da ba lalle ba za a iya fada ba a cikin radio ko a cikin a'a wa'annan wannan halayen da muke ciki duk shekaru goma sha biyar baya wa ya taba tunanin najeriya za a shiga wannan hali da ake ciki wa ya taba tunanin za a zo kowa ya dauki bindiga yana yawo ya kama mutum ya kashe ya karbi kudi wa ya taba tunanin wannan ya yi ko bai yi ba to abin da ke baya ya fi wannan hatsari shine ba a son a kai kar Allah ya nuna muna wannan ana fahimta to me ya haifar da wannan me ya haifar da wannan abu rayuwa ta zama sai Allah ya ce kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum yanzu ko ofa rabawa ake ma manya su za su ba wanda suke so a yi ka je ka yi wahala uban ka yi wahala uwarka ta yi wahala wani lokaci ka ga yara sun tazo kan kanana uwarsa ta zo ta rika shi tana jira a daidaita kamar ka yi kwalla bayan an gama wannan duka ai bai samu first class ba ba zai samu aiki ba neman aiki kuma yafi karatu shekara goma wahala ina mutane za su sa kansu yaya kuke son mutane su ya kuke son mutane su ba daɗi ake ji ba abubuwan da yake fada yake faruwa ana kawo misali ne don mutane ko sa ji tsoro don in bai san abu zai zo shafe shi ba ba ruwan shi amma in aka nuna masa abin mai yiwuwa fa ya zo ya shafe ka to zai ɗan ji a tsoro kaɗan ya ɗan sassauta shekaru goma sha biyar ashirin wa ya san za a zo a cikin arewa a cikin kasa kaza a cikin da za a je da bindiga a kama mutum a ce a kawo miliyan goma ko mafarkin haka ba a taba yi ba kuma duk inda mace take a cikin arewa ta tsira to yanzu wa ake kama a je a kashe ko a karbi kuɗi to wace irin rayuwa yanzu me kuma ya saura kenan me ya saura waɗanda suke yin haka ɗin me aka yi musu har suka zama haka me aka yi musu har suka zama haka kowa ya sani kowa ya sani wannan ba rashin kula ba ne ba rashin kula kaɗai ba ne wannan kowa ya san abin da aka yi musu ko قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن كثير عن ابن كثير بن أفلح هو عمر ابن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال بارزت رجلا فقتلته نايفت نايفت وانا متوسين كشيشي فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمه شيء من الله يدعو كاين شيبان يشيك شيكا eh ai wannan dai dama aikin haka ka'idar take in aka kafa doka ai tafi kan doka a karfin hali ake yi daga baya za a zo a ga alfanun ɗinsu eh amma a keta doka nan a keta doka can a keta daga yanzu kowa ne da ya shiga cikin tsoro ko babun fi karahiyatil anfali وقال صلى الله عليه وسلم ليرده قوي المؤمنين على ضعيفهم الأنفال جمع نفل kyauta ba an haramta ba ne abinda ake so shi ne in kana da ƙarfi kana da hali rabonka ya zo ɗaukaka ba da wanda ba ya da shi an fahimta? ɗaya قال حدثنا محمد بن عيينة قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن عبد الرحمن بن عياش عن سليمان بن موسى عن أبي سلام سلام أو سلام عن أبي أمامة الباهلي عن أبارة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الأنفال manzo Allah baya son kana da hali kuma a baka kyauta ka karba ka ƙara in ka karba sai ka nemi talaka ka ce gashi je ka da shi wa yaqulu li yurda qawiyul muslimina ala da'ifihim masu karfi abinda mana kyauta ka bashi ai ba ce mishi haramun ne karba ba in ba ka ba ya za a ce ka karba ka bashi ka karba naka ne amma kai mawadaci ne kana da kuɗi kana da menene ba su ko ba a san kana da kuɗi ba ko an sani aka zo aka ce ga zakka sai karba ka ce kai talaka zo ka karba me za ka yi da zakkan mutane a eh me da an zauna lafiya da an zauna lafiya da haka abinda manzo wannan ba kai da manzo Allah ba kai da aka ce kudinka ma ka fitar da zakka ka bayar to wai ba ka izini ka je ka kwashe dukiyar talakawa ka je kuma ka kara ma kanka yaushe zaka zauna lafiya wallahi zuciyarka ba za ta bar ka zauna lafiya ba iya rayuwarka ƙarya ne suna bata mu kansu lokaci wahami ne suna ganin za su samu yadda suke so abu ya zama yayi ana yi amma ba wanda ya samu kwanciyar hankali ba wanda ya samu kwanciyar hankali wane ne a ka ce baka sani ba me yi wa akwai babu ma ja'a annahu qala babin da yazo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace addul khiyata wal makhita ku ba da riga da allura ko da zare ko allura komin kankantar abu ku bayar kada ku koyi almakhita a riga wal khiyat aw ko almikhit allura da zare ko allura ko zare mana komen kankantar abu ku bayar kar a boye قال حدثنا محمد بن عيينة قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن عبد الرحمن بن عياش عن سليمان بن موسى عن أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي عن أبادة عن أبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم يا كسن جينا فدرتي أد الخياطة والمخيطة المخيطة ريغا كبادة ريغا دا اللورة كومن كان كانت أي حك مسلم كباير وإياكم والغلول أهر أنا مكشيدي guji zambata cin amanan kayan yaki فإنه عار على أهله يوم القيامة أي عيبي ني أبن كنيا ني أكن وأن سكيران تاشن القيامة باب النهي عن ركوب الدابة من المغنم ولبس الثوب منه ko kuka je kuka yaki din nan za a kashe wani za a zai jin masa zame amma kayan da aka tara fa ba ka da hakkin kai wani abu shi da izini an fahimta babin da ya zo an hana riban yaki ɗin kafin a raba a baka ce ga mallakanka an hana ka hau riguna da aka taro aka tara an hana ka ɗauki ɗaya ka saka sai an ce maka gashi naka ne قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد هو ابن إسحاق عن يزيد هو ابن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى مولى لتجيب قال حدثني حنش الصنعاني قال غزونا المغرب وعلينا رويف ابن رويف رويف ابن ثابت الأنصاري من جياكي كسم مغرب وانا شيني شو فافتتحنا قرية يقال لها جربة sai muka bude wani wata alƙarya sunanta jarba faqama fina ruwaifu ruwaifi'u ibnu thabit al-ansari khatiban sai shugabanmu ya tashi yana mana hutuba faqala yace inni la aqumu fikum illa ma sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qama fina yawm khaybara hina iftatahnaha sai ce me man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yarkabanna dabbatan fi fayil muslimina wanda ya imani da Allah da ranar lahira kada ya hau dabba a cikin riban musulmai fa yana ciki amma ba a ce ga naka ba hatta iza ajhafaha aw qala a'jafaha qala abu muhammadin ana shaq ana ana ashuqu fihi raddaha ka hau dabban sai ta gaji ka gaje da ita ka dawo da ita wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya kasance ya imani da Allah da ranar lahira فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه كده يدوكي تفا يسا yaji shi ya tufan ta tsufa ya dawo da ce ce ga duk haramun ne amma aka raba aka ce ga shi naka ne ya halatta ke babu ma ja a fil gululi mina shidda babin da ya zo na tsananin da aka tsananta akan gululi kayan yaki kenan riban yaki mutum ya ɗauka ya ɗauka za a ce ko ya sace ya ɗauka ko? me yasa? eh? eh? menene gululi wa mai ya gulul ya ake bi ma galla yawon kiyama me gululi ba lalle ba ne sai an baka amana yana na jama'a ne sai ka je ka ɗauka ba haka ba ne ba? to ko aka baka amana sai ka ɗauka duk yana yi ya umma kulla da yi kuma قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثني أبو زميل قال حدثني ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال an karbo daga sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah ya kara masa da yace kutila nafarun yawma khaybara fa qalu an yakin khaybara sai aka kashe waɗansu suka samu suka suka samu shahada yanzu kafin aka yi karshen hadisin ko ko fa qalu fulanun shahidun fulanun shahidun ai wani shahidi ne ai wani ya samu shahada hatta zakaru rajulan har suka ambaci wani mutum ɗaya a cikinsu faƙalu fulanun shahidun aiwa na shi ma shahidi ne faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nan da sai manzo Allah ya ce kalla inni ra'aytuhu fin nari fi aba'atin aw fi burdatin ghallaha Allah ai na ganshi cikin wutan jahannama saboda jamfa da ya dauka ko riga da ya dauka thumma qala li sa'an ya ce ya ibn al-khattab qum fanadi fin nas ka tashi ka yi yekuwa a cikin jama'a annahu la yadkhulul jannata illa almu'minuna fa qumtu fanadaytu fin nasi cewa ba wanda zai shiga aljanna sai mu'minai eh lokaci yayi ne na'am
yana cikin nususul wa'id
ya nususul wa'i ya ce na gan shi cikin wuta kuma ka ce nususul wa'i ina mara nususul wa'i nususul wa'i nasosin da suka zo da zafi aka ce a bar su haka nan ba haka bane ba amma wannan manzo Allah ne ba da labari labarin manzo Allah gaskiya ce ba yanzu muka ce muku hijabin zamani ba yanzu ba labarin ranar lahira bane ba Allah bai nuna mishi ba ai manzo Allah dabban yake a cikin halitta fa duka shi yasa ko magana zaka yi manzo game da manzon Allah sai ka zabi kallon da tafi dacewa da manzon Allah duk ma'anar su daya amma shi ka duba wannan kalman akwai kaza ciki wannan kalman akwai kaza ciki wannan kalman akwai kaza ciki bauli da fitsari duk abin da suke magana akai daya ne ya ce a ai fitsari din nan akwai ma'anar fisara a ciki to kar a danganta shi a ce kar a ce manzo Allah yayi fitsari ya ce yayi bauli lokacin da muke buhari Allah ji kamalin na'ibi Suleiman wali ai ana faɗa ne ba na rasulullah fi su ba ta ta kawai ce ai ya yi fitsari din na ai to me yi bambanci ce ai fitsari din nan akwai ma'anar fitsara a ciki ba za a danganta wani abin da ba shi da kyakkyawan ma'ana ga wanda Allah sallallahu alaihi wasallam
la yadkhulul jannata illa illa me mu'minuna eh ba wanda zai shiga aljanna sai mu'mini ko kafiri zai shiga ne
alakar magana da eh alakar magana da eh alakar magana da man kalla gululi ra'aytuhu fil nar uhum
ko fi eh jahannam ya zama wuta ah ba ba larabci bane albawl to larabci kenan bawali kuma hausa ai babu yaren da ke da fadi da karfi kamar hausa duk abin da bahaushe ke so ya mai da shi hausa dan dan kwaskwari ma zai yi kaɗan kalmar ta zama hausa kaɗan abin nan da ya ɗan abin nan shi kenan magana ta zama hausa kenan kuma ta zama hausa اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم